da magana da take tabbatacciya ina ya ne a rayuwar duniya ta lahirci da kuma a lahir wa anna alal ibadi haka batun ina daga abin da kudurce shi yake wajibi cewa akwai mala'iku masu rubuta ayyukan bayi ya turo na amalan suna rubuta baki ɗayan abin da bawa ya aikata duk abin da baya suke aikatawa mala'ikun nan suna rubutawa wala su da kai umu zalika an ilmi rabe amma ko da yake akwai mala'ikun da suke rubutawa ba wai dan Allah bai sani ba ba wani abu daga wannan da yake yake saraya da wasanin Allah duk Allah yana sane da shi wa anna malakal mauti nan ne da wasu wa anna malakal mauti yana daga abin da kudin sai shi yake azumi cewa mala'ikan mutuwa ya kadirul arwa yana karɓar rauka da ilimin da gudu da yadda ruwan yi wa anna hayar ne yana daga abin da kudin sai shi yake azumi cewa ke yin zare ko alƙadumu na zina da aure sunan layi sallallahu alaihi wasallam sunan tsarin da suka gaba zo sallallahu alaihi wasallam amanin yi suka imani ne kuma da ne da musamman wanda suke bin su wato su ne tabi'a su ne lazina ne musamman ko masu su su ne tabi'a tabi'a na wa amrana sahabati yana da yarin da kudancin shekara da wuce a mai kafin risassun sahabbai alkulafa halifofin na arashidu na shiryayyu almahadiyu na neman shirya abubakar da sai na abubakar sun umar sannan sai na umar sun usman sannan sai na usman sun na ali sannan sai na ali ruriyar lafa al-majma'in allah da su gaba daya wa allah ya shara ahad yana da yarin da yake lalle kada a yadda a ambaci wani min sahabin sahabacin rasuli daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama illa bi ahsan dhikr sai ko da mafi kyawun ambato wal imsaku wajibi ne akan na shajara bainam daga duka abin da ku tsakanin su wa nan a gane cewa su sahabban nan haƙun nasi su ne mafi cancanta mutane a yi wata masalam ahsanul mahari a nema musu mafi kyawun mafita wai zan na nema ahsanul mazhar zata musu mafi kyawun matafiya wa ba'atu li aimmatil muslimin haka nan wajibi ne a biyayya ga shugabannin musulmi ne wala to mu da mutunta lamuran su da ma'in da malaman su wato da aka ce wa ulil amri minkum shine malam risala yake nuna cewa ulil amri din sun hada abu biyu sun hada sarakai sun hada malamai lalle ne sarakan musulunci malamai dole a biyayya gare su wacce ba salafis sali da yin biyayya ga magabata managarta wakaci ba wa asalin da bai biye gurabun su wal istighfaru lahu a tsaya a nema musu gafara wata hukun mirai da barin kokonto wal jidali ko jayayya fiddini a cikin addini a bar duk wata jayayya a addini ba daidai bane a ce za a tsaya na jayayya a addini addini bai kafi da jayayya ba wata hukun kulli ma aka sa ulmu da suna gabanin duka abu da masu fararwa suka fara da shi wa sallallahu Allah ya dade rira ala sayyidina ga shugaban Muhammad annabi Muhammad nabiyi annabin sawa ala alihi ya sadada tsira kuma ga iyalinsa wa azwajihi da matansa zuriyati da 'ya'yansa wa sallama ta sirrin ka sai da Allah ya aminci gare su aminci ne yawa to babu wajibi mun ga goro ruwa da su babu abin da Allah ke wajaba da gare su da abin da wanka ke wajaba da gare su alwuru alwala ya jibu tana wajaba da mai harjo saboda abin da yake tsani a hadin maharajin daga ɗaya mafai biyu min maulin ko dai bawali au gaidin ko gaidi aure ko rihi a nan ya faɗa ba ɗaya daga cikin abin da ke fita daga kogudu mai ashimawi ya faɗi uku ne bayan bawalin ya faɗi mazi ya faɗi waje to amma shi ma nan gaba zai faɗa zai faɗa cewa su ɗin nan suna wajabta alwala ya faɗi kuma abu biyu wanda suke fita daga zubar su ne gaidi da rihu a wani bayan juna zakari shi ne maganar mazi ko saboda abin da yake fita daga zakari alwala na ajaba su sun rana da ke fita daga zakari mazi wanda shi ne mazi ma a gasilin zakari kullum min tare ko da cewa wajibi ne a wanke zakari gaba daya idan mazi ya fita kuma aka ce da niyya da niyya a wanke da niyya shi yasa akwai zantuka biyu akan idan mutum mazi ya fita daga gare shi ya wanke zakarin nasa gaba daya amma bai niyya ba ko kuma ya wanke ba a ɗin zakarin amma da niyya to me ya kuncin sallah akai akwai sabani tsakanin malamai amma bai ce da yafi jaya a nan shine cewa sallarsa ta inganta ko kuma zama ya wanke wato wani abu ne daga zakarin ba tare da niyya ba kuma to shi ma akwai wani tsari wanda yake musayya ne wahuwa shi mazi ma'un abin ruwa ne fari rabigo sha tara to ba mai kauri ba ya haru da yakan fito inda larwati yayin jin daɗi bil in az tashin zakari a inda lula a baki ya yi wasa da mace kawai taskari ko tunani wa annal yadu amma wa dini fa huwa ma'u abiyau shi ruwa ne fari kasir mai kauri ya haru yana fitowa da isar da bauri a gungun bauri ya ji ruwa ma ji ruwan bauri a ya zama saboda tabbawali shi yake wajen ba da sababin fitar waje wato shi ma dai sai an yi alwala sai kuma an wanke wajen illa iyaka shi za a wanke iyaka wajen ne ba wazi ba sai an wanke baki ɗaya zakari ba wa amal maniyu amma maniyu fa wal ma'u da ta kushi ne ba ne irin za a ɗaɗu ya haru wanda kan fito inda lazzatul kubra yayin jin daɗi babba ɗin jima'i da sabon saduwa da mace wa ya kawo warin sakara ya tattale kamar warin hudar da ne wa ma'ul wa ake maniyin mace ma'ul da ke ruwa ne shata ba ne kauri ba a suwar fatsi-fatsi ke jin wanka na waje ba saboda fitarsa idan mace na ya fita daga gare ta wajibi ne ta wanka fa yanzu mun haza ɗaru da ni in da sani wanke baki ɗayan jiki ke waje ba daga wannan ka ba jirin dokin hairat kamar yadda wanke baki ɗayan jiki ke waje ba akan mace idan ta tsarkaka daga jinin haira kuma amma da mun sai hairat amma jinin da sai hada fa yanzu ne ne ne to shi idan ya dauke wajibi ne mace ta yi alwala amma ba wai ta yi wanka ba wa yustahabu la an so gare ta ita ne jini sa yara wani salisul bauli ko kuma wanda yake fama da salisul bauli wanda bauli ya kan zo masa mafi yawa bace an ya tawara cewa su yi alwala da kulli salatin da kowace sallah da sallah da za su yi su yi alwala shi a nan haka ya kai haka to amma akwai sabani akwai kauli a masara na cewa ba a ce sai sun wa'an wato akwai kauli a masara na cewa wato akwai ruwa ta cewa ita da jirgin sahara sai ta yi alwala ko yaushe wani jibin amma wannan dai kaulin da ya haka ito a nan shi ne zancen da ya fi rinjaye shi ne zancen da yake ya fi rinjaye to wajibin ruwa malala wajaba nura walil akali da sauran wushewar hankali bai naumi mustasgal da bacci mai nauyi shi bacci an ce ya kasu hudu akwai dauri da sagini mai nauyi ga shi ya yi tsawo to jibin ruburo akwai kasiri sakili gajere ne amma ya yi naushi ma da jibin ruburo akwai kuma hafifi kasiri to wannan ko alwala ma ba su a sake ba akwai kuma hafifi da wuri to shi an su a sake alwala au igmai ko da sababin suna au sukuri ko maye au ta haɓuɗi jumuni ko fagauniyar hauka wanda hauka ya same shi zama hankalinsa ya gushi wai jibin ru'u alwala na zuwa nuna mulaba ta ci da sabon sa da cikin mace lillazoci da sabon nufin jin daɗi wani ba shi da ko saduwa da jiki ne da sadi saduwa da jiki lillazoci da sabon nufin jin daɗi wal ko samun jin daɗin wal kubla kufo sun ba lillazoci don yin daɗi ita wannan kubla sun ma malamai da ya suka ce ita ba shi ta sai an ji daɗi ba ba ta daɗe ko da ba ji daɗi ba to ita ta wale alwala illa kuma ta kudu kan fara kura a fi hannun zato yanda wato mai zuwa ake fada ba ba masu ba ne masu zakari alwala na jaba da sauran shafan zakari wato nufa fi masu marati farga amma akwai saɓani game da inda mace ce ta shafi farga ta yi zai nemi guda ne kaɗan wani da wajen ta alwala da wani akwai wanda suka ce alwala ta jaba kan ta akwai wanda suka ce alwala ba ta jaba kan ta ba nan wani da babbar shi ne ta rasu. wajibu duhu man kana wajaba min ma zakarna daga abin da muka ambata min hurujil ma'i daga fitar ruwa a zaɓi wanda yake mai irin shi ne mani lillar zati ya zama lillar zati ya zama kuma ya haɗu da jin daɗi fi nauni a halin bacci ne a waya gabatin ko a wasaki a nan fi nauni din nan da aka faɗa fi ƙairin lillar zati din bai hau kansa ba yadda ba abin suka faɗa wannan abin ya fita daga nesa rani yana bacci to ko da bai cire jin daɗi ba wanka waje ba a kansa amma idan a wasake ne shi ne sharadin a cikin wanka waje ba sai ya haɗu da jin daɗi yin rajulin daga namiji ne a wurare ko daga mace a wajen da ya gani halatta a kanan wanka na waje ba a sababin yanki da jinin haila kawai istihara ce ko jinin istihara a nan malamai suke cewa inda ya faɗa a nan ne inda ya faɗa a baya an sami kyauce ne saboda a baya ya nuna cewa idan mace jinin istihara ya ɗauke mata abin da yake wajibi a kanta ta wadatun inda yake cewa wa amma da mai istihara ce kan jirgin kuzo wannan zai ke bayyanawa shi ne mutum da abin ne ba da na wanka na gaba da sauran dauke wa jini bege abin wa jini hashfat kada na wanka na gaba da sauran kasa da hashfatin faraji a kafa wa illan ne yanzu da aka zama faraji ba wai san lallai gaba ba ko da wanda yake aiki mummuna ne irin aiki mutanen annabi lulu kan shi ma dai wanka ya wajaba a kansa wanka sai ya wajaba a kansa wa illan yanzu ko da mani bai fito ba daga gare shi ba shi da wajen cumin kan cewa sai mani ya fita ba ko da mani ya fita ba wani gibin hashafaki sakar da hashafin farji a cikin farji ne zai burgusula yana wajen wanka yana wajen wasu abubuwa daban-daban kuma yana hukunta wasu abubuwa a nan ya kawo abu uku da yake wajen tawa abu na farko yana wajen wanka wani gibin hajja idan kuma wannan ba matarsa ba ce ba kuma sadakarsa ba zai wajenta a yi masa haddin suna bulala ɗari idan ba musali ba ne ko kuma jefewa idan musali wa yurin sadaka ina wajenta sadaki kuma idan masu ce da ya aura ya fitar da hashfa a cikin ta to dole ta cancanci sadakinta gaba daya malamai suna cewa mace tana cancantar sadaki da wato idan ya zama an fitar da hajji a cikinta ko kuma ɗaya daga cikin ma'aura ya mutu aka auri mace ko da mace ta ba miji ya mutu to ta cancanci sadaki cikakke za a ba ta sadakin ta cikakke a haka nan idan ita ce ta mutu ne ma dai za a ba ta sadakin amma kuma mijin zai gaje ta wani hasken zaune wani hukunci kuma da fakar da hajji ake sabautawa ya mai da ma'aura ka tangantattu idan aka yi aure ba a samu saduwa ba aka rabu sai zamo da ba a taba aure ba domin ba a zamo an samu katangancewa ba amma idan aka samu fakar da haifar nan to an katangance shi namijin ya zama musa ne ita ma matar ta zama musa talaka kuma yana halatta a masaki mace da aka saki saki uku ne da zai tallaka wanda sake ta macen da aka sake ta saki uku in wani mijin ya aure ta ya saka da shi a cikin ta in ya sake ta ya halatta wancan mijin na baya wanda ya sake ta saki uku ya komi da ita ya sake auren ta wani shirin hajji idan ya ba a cikin hajji ya ba ta hajji wani yana ba ta azumi wai ba a cikin ma'aikatu kasfatar bayra'a idan mace ta ga kasafara kasafara ruwa ne fari da yakan zo ga sashen mata a ƙarshen kasafara to sai ce wanka sai ce wanka ya tabbata cewa jini ya ɗauke wata da nake zara a cikin kofa haka nan idan ta gaji ko ba ke kasa ba to ta sa yanki a farzin ta ta fito da yankin yana fari tas ba alamar jini ko yana bisa launin sa ba alamar jini ko ɗaya a jini to wannan alama ce ta cewa ta tsarkaka ta da harat mazalaha sai ce wanka nan take illa iyaka malaman masara suka ce idan wanda yake ta saba ganin kasa ne to sai ta saurari kasa san har zuwa ƙarshen lokacin wuta ne da aka ba da yau ne daidai ta ga jikofan nan ko kasar bayan kwana ɗaya da zuwan jini hayar nan ta zauna tare da ita ne kwana ɗaya ta kawai domin ko kwana biyu ko sa'adin ko sa'a su in a wada adamu sannan idan ya ne sake dawo mata daura su rata ko ta ga fasa fasa ya kuduratan ko ta hanta ta kace sana to ta daina sannan tunda idan kada na sannan kuma idan ya yanke daga gare ta ta sana sai ce yanka masa da ta ci gaba da sauri walakin zalika kullu boka da min wahid daidai wannan gaba ɗaya za a ɗauka jini ɗaya ne fil iddati a babin idda wa istibra'i ko a babin istibra'i hatta kula ma bai da mai har abin da ke tsakanin jinin biyu ne zama yayi nisa na sura samani ta iyali kamar kwana takwas a wata kwana goma malamai suka ce wannan yana cikin wuraren da misala ta kawo magana da ba da ita ake aiki ba saboda maganar da ake aiki da ita shine ba a ɗaukar cewa jinin biyu ne sai ya zama akalla tsakanin jinin guda biyu an samu kwana goma sha biyar wanda shi ake kira akalla zuhuri karancin tsarki sai an samu kwana goma sha biyar sai kuma haira mota na kakura sannan ne zai zama haira a farawa haira sabuwa kamar da ma da haddan wadda jini ya ci gaba da zo mata jinin haira ya zo mata da balaga hamsin ta ashirin roma to sai ta bari ya kai har kwana goma sha biyar sun mahiya musu ta sannan ta zama mai jinin istihar wato wannan wata ruwa ce a masa ba ruwa da ta fi shura shi ne cewa za ta ƙara kwana uku ne a kan al'adarta idan dai tana da al'ada al'ada ta zama ko kuma ta ƙara kwana uku bisa mafi yawan al'adarta idan ya zamo tana da al'ada fiye da daya zama wani watan in ya zama ta kwana biyar yake wani watan ko in ya zama kwana bakwai yake a wannan watan in ya zo aka kai kwana bakwai bai dauke ba to sai ta kara kwana uku kai kwana goma sannan ta zama ba jinin haira ba ne jinin istihara shi ne ce sun biya musta hara amma ce a nan zahirin maganarsa cewa za ta za ta kai kwana goma sha biyar din sannan ta zo ne jinin istihara ta ta da haru sannan ne sai ta yi wanka wata su wata azumi ne ta ci gaba da azumi wata salli ta yi sallah wa ya tiya zaujuwa ya halatta duk da cewa jinin nan yana tare da ita amma mijin ta ya sadu da ita tun da jinin ba na haira ba ne wai zan yi tsada da mun nufa sa'i idan jinin mace take cikin jinin biki wato jinin wadda ta haihu ya dauke mace wadda ta haihu sai jinin ya dauke mata wani kana kwabar da adadi ko da kusa da haihuwa ne tana haihuwa ba ba ba ɗaya ba sai jinin ya dauke to ita sallah sai ta yi wanka wa sallah ta ci gaba da sallah wani da ma da biya da mu ko jini ya ci gaba da zuwa mata jalasa sai ta zauna sittin ne na ta har kwana ta sittin sun mara ta sallah sannan ta yi wanka mafi yawan kwanukan jinin da yake kwana sittin wata na rusa jinin da ke zo mata bayan kwana sittin ɗinnan jini istihara ne jini na ciwo ba na haihuwa ba su salli shi ya sa ba su ci gaba da sallah wata su lokacin azumi ne ta yi azumi wato da hukuma ya halatta mai ta yi sada da ita babu da arzikin nan wannan babi ne a game da tsarkin ruwa wasu da na tufafi wanda kwace da na waje wa mai zuri na libasir salati da abin da yake ba isarwa na daga tufafi a wajen sallah wal musalli na ji na mai sallah yana asiri ne da ubangijinsa ba dai an yi ta haɗa da kun ga sa zama dole a kansa ya tanadi dan asiri da ubangiji bil wuri tun daga tun daga alwala ya rinda tunanin cewa zai tsaya ne wani matsayi babba matsayin asiri da ubangiji a wabi dore ko a wanka in waje ba da ya dore in wankan ya waje ba wai kun zalika ana yin wannan ne lima'in zahirin da ruwa tsatsarka gairi mashuri ana yin wankan ko alwalar da ruwan da yake tsatsarka gairi mashuri wani abin cuɗanyawa abin da ya sacin da wala bima ba a alwala ko wanka da ruwan da ta gayyar launuku sana ta ta sauya bishai in ka da ko saboda wani abu da ya cuɗanye shi bishai in da jisin da abin da yake da jasa a wuta irin ko wanda yake tsatsarka ila haka ya da launin hulɗarun da ke gobe sai fa ruwan da kasar da yake kai ta sauya kamar sa ni saba ce kan ya zama kasar mai gishiri gishiri ce a wata fatan ko mai kan wakan wace a wani hauyi ma ko abin da ya kamata wa ma'u sama'i ruwan sama da yi bun da ayyukan mu da furin da za su ce wa ma'u da yi ruwan da yake bugowa daga idanun ruwa da yi bun da ayyukan mu da hirin da za su ce wa ma'u da abari ruwan rijiyoyi da yi bun da ayyukan mu da hirin min najasat wa ma'ul bahri ruwan kogi da yimin dahirun mudahirun lin najasat wa ma guyira lauruhu wato tsarka ne tsaftatacce ne tsarka ne kuma ne tsarkakewa ga najasa a iya wanke najasa da shi a iya alwala da shi wa ma guyira lauruhu wanda aka sarrafa masa shirin dahir da sarrafa wani abu wanda yake zazzarka hallafi da saukan masa da zalikan ma'u wannan ruwan dahirin tsarka ne wannan ruwan tsarka ne amma garin mu da iri ba ne tsarkakewa ba da biyu ba a amfani da shi ba zai tsarkake ba a alwala a wurin ko wanka gawa da najasa ko wusar da najasa ba a amfani da shi wajen wanke najasa na wanke najasa ma da shi to hukuncin ta bai tafi ba ko da ainin ta ya tafi ta yi ainin ta ya tafi amma hukuncin dai yana nan amma da ya rasu najasa to wanda yake ko najasa ce ta zai fita shi fa laisa bi dahil to wannan ruwan ba su sarka bane wala mu da ba ne sarkakewa bane wa qalilul ma'i ruwa wanda yake dan kadan yana jisuru qalilul najasa ce najasa kadan ta mai da shi najasa ruwa da yake ba mai yawa ba na dasa kankan ma ta shigar masa ta mai da shi na dasa mai lantu da yau ko da ba ta zai fita ba wannan hasa wayar mutanen da da take na ga imam malik amma wayar mutan iran shi ne cewa da ruwa kaɗan da ruwa mai yawa na dasa ba ta da yake ta shi ta mai da shi na dasa sai fa in ta sauya wata sifa ta sa wanda ko wannan ruwayar ta mutanen iran ita ce a ba aiki da ita a masa ba wannan ruwayar ta mutanen nasara ba da ita ake aiki ba wakilatul ma'i ga ruwa ko a karanta ruwa karanta ruwa ba ita min zasili tare da kyautata wankewa sunnatu sunna ne wasu rafu minhu yin banna ruwa na ruwa wajen alwala ko wanka ko wanke najasa bulu zarfafawa ne addini wa bid'atin bid'a ne nan ne ake sa da rasi wa ga tawara rasulullahi wa ga tawara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duka Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala min muddin da muddin nai ko ko zan ridile wasu da shi ne awar ridile daya da su da sun ridile wata da har misali na zala yayi wanka da sa daya ko ba da ta da shi ne muddin nabi hudu ya zama ridile biyar kenan har wato ya zama ridile biyar kenan da sulusun ridile muddin ya alai salatu wassalam da muddin na ma'ana alai salatu wassalam wada rukun bukwatin salati sarkin bigire don sallah wurin da za a yi sallah ce sun sarka ne wajibi tun haka din lalle ne wajibi ne ba za ka da su sauri haka din sarkin tufafin da za a yi sallah da shi shi ma wajibi ne hakila wasu suka ce inda za ka fihi ma wannan a cikin su wajibi wajibi ne wajewar farar da wajen cin afarilla kenan aka bari sallah ta baci wakila wajen wasu nan wasu suka ce a wajen cin sunnoni aka bari ba za a ce sallah ta baci ba amma dai ba haka ake so ba mu cewa mu da tijjani rari Allah ta dan yake cewa wannan kaulin na biyu ba zai taba zamowa inda dole na farko cewa wajibi ne dubar fara'il shi ne da yake kirkar wani na anisala ce an yi hajji daga yin sallafi na ilin ibi a gurin da raƙuma suke lokuta ko mahajjatin tsari ko tsakiyar hanya ya ne daga yin sallah tsakiyar hanya ba za mu yi sallah da haka na an yi hajji daga yin sallah a bayan da ake sallah ne a sallah a haukar ka ba a yi sallah shi ma ba a yi ba ne wani hammani haka nan da ake wanka ba daidai ba ne a yi sallah ta yi suna yi wani bisharin kadai ba su kasance da su ba amma sun kasance cewa su tsarka to dan an yi sallah wal mazbala haka nan gurin da ake tara shara duki wal mazbala haka nan bayan ka inda ake aikin nama kuma kamar duki ke haka nan inda kafirai suke binne matattun su ko kana isirin wurin da suke sallah ka ya wajen da suke ibada ka nesa su wa kan marsu ne fiye da gulo kan ji abin da zai sallah da shi ne da ba daga cikin ake sauran su a to kafin da su cewa mun girɗin da gari da aure da koma ya fi wa diru an kan yi samu da ake ce nufi da diru sai sa mu riga riga farko da musalliya da sababin lasa ta talata ne min shin garaya ne mutum ya sallah da tufafi alhali ba wani abu daga tufafin akan kafaɗinsa mutum ya sallah da kamar zani zanin da ya daura a jiki ba ya fawa ya zama ya rufe kafaɗarsa ba don wurin cewa ya yana cikin sallah ya kwance ya faɗi sai al'aurarsa ta bayyana in ba ana amma idan ya kusa ya aikata da ba a ce ya sake sallah ba wa kalma zuwa marata karfi da ke sa mutum ne libasi ne daga tufafi ta salati a sallah addiyar ula hasifu riga wadda take mai cikakken sa kasan wadda take cikakkiya a nabi ya to zuhura kadaraiha wannan zai rufe bayan kafafunta wa himarun da kuma mafi ta kan nau'i da za ta lulluɓa da shi wata ba shi ruka fara ta sujudi mace ta sadar da kasa da tafukanta a wajen sujjada ma'ana ta dora tafukanta a kan kasa yayin da take sujjada a sallah misalar rajul irin yadda namiji zai yi ba cewa aka yi ta nade hannayen ta sa karkashin ta ba ta dora akan gasa dora tafin hannun akan gasa yadda namiji zai dora babu sifatul wuri wannan babu sifa alwala kenan wa masnuni da abin da yake sunna alwala wa mafruri da abin da yake fadilla alwala wa zikri istinja'i da annatan tsarki amfani da ruwa wajen tsarki idan mutum ya bawali ko ga'idi wal istijmadi da kuma amfani da goge wajen tsarki wani tsirran na ji abin sarabe goro tsarki ba bane da yake dole sai an sa da alwala da shi na ce dole mutum zai alwala sai ya je ya fitsari ya wanke zakarinsa ba a'a sai in ya bukata kuma wanke zakarin nan ba wani bangare ne na alwala ba abu ne mai zaman kansa lafi sunanin guru bai cikin sunonin alwala wala fi fawa'ilihi baya cikin fadlan alwala wani babi da zaɗi na za su tibi shi yana daga yabon wajen ta kusa da najasa da yin tsarkin nan da ruwa a bilisijimari ko da amfani da hoge liyan na yi salle bi hafi ya sabi idan kada ya salla da ita alhali tana jikinsa wai zo filuhu an salle biya dan kada ya sallah da ya tafi da sadiki a jikinsa wato shi min babi ijar zuwali na zasu ci biyi a bisu ya yi Allah salle biya fi da sadiki dan kada ya sallah da ya tafi da jikinsa wai zo filu tsayin a ya tsarki yana isa da gari ya tunna sai da niyya wadar ka zasu musulmin na jis haka dan wanke tufafi mai najis wasu fatul istinja'i yanda ake tsarki an ya fita shine mai tsarki ya fara ba da gaskiya da bayan ya jika hannunsa irin yadda mata suke jika mara idan za su yi kwasar abinci da ya sila mara da wani wanke mafitar bawani suna sa rafin mara jika nan shafi abin da yake mafitar ga min al'afra na daga najasa bi matalin da hoge a gari ko wannan sa abu ya je ko ya sa hannunsa su mai ruka kulari ila sannan ya bonkare kanin nasa a kasu malamai suka ce wannan ina ma dai a ce bai kawo ba wai ga sila ya wanke hannu kuma sun je bilma isa sarki da ruwa wani za su rasa ɓaure sa da zuba da ruwa su rike kalilin su kirkin sa kaɗan ƙuri da arka zalika ya za a kyautata wani dirje wannan ya kyautata dirje wannan arka zalika dirje wannan biye da hida hannunsa ta yace da zafa ya tabbata wajen ya bauta su wani sa ne ga rasul ma ba da nan mahajjai wanke abin da ya buya daga mafitar bawali ko mafitar gaidi ba wajibi ne a kansa ba wala shi jami'in rai ba a yi zarki saboda fitar rihi don hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da kisa sanjanin rihin faɗin sabinna wanda yake zai tsarki saboda fitar rihi to ba namu wani wanda sa zama da risala sati a jarin wanda ya hoge da tsakon kwani uku ya rujo a yi hunan na giyan na kashe ya fita zartatacce a zawa kaɗan ya isa masa walma wa ɗaru amma ruwa shi ya fi tsarkakewa wa da shi ya fi tsaftacewa wa fi ilal malama shi ya fi soyuwa zuwa ga malama to malama ya haɗu minhu baulo wanda bauli mai fita daga gare shi wala gaidin ko gaidi wa tawar ra'ayi nufin zai a rola li hadasin don wani kari da ya fita daga gare shi kamar rihi a wani mai ko baccin da ya abu gaiz zalika ko wani wannan bai ma yajin walwala daga da abin da yake wajen ta alwala fala budda min gasle dai ba ma kawai ya fara wanke hannayensa game da dubuhuri mafi ina kafin ya sa a cikin kwarewar ruwan alwala nan ne suke rubuta darasi domin su na turo domin su na turo ne ga su ya daya ne wanke hannaye game da dubuhuri mafi ina kafin shigar da su a kwarewar ruwan alwala yana daga sunna alwala wal marmara to haka nan kokurar baki wal istinshaq haka nan shaƙa ruwa a hanci wal istinshaq haka nan tacewa wannan gobe su da uzuri ne aka dai shafan kuma ma su ne mu waɗannan da aka lissafa wannan da aka lissafa sun da ne to ba ke sauran ayyuka a mala ta mun wanke fuska wanke hannaye shafa fuska ka da wanke kafafu fariyar su farilla ne kamar gama ila wuce da ya tashi ne a wala yin nauyin daga bacci ne a gaidi ne ko wani wasa bakarka da babu lola mai wasu a cikin malamai sun ce ya gudau yana fara alwalar ta sanar sallallahu alaihi bismillah yana fara alwalar da bismillah wala ne da ba aro min al'amri bil ma'ruf amma wasu malaman ba su ga haka wani lamari ne da za a tsaya umarni da shi ba shi yasa kenan kama akwai ruwaya biyu da cewa ita bismillah an so ta alwala ko kuma ba a so ta ba akwai hadisi da ya zo cewa la yuru aliman na nasu bismillah alaihi amma imam ahmad ya ce gaba ɗaya a wannan babun ba wani abu ya ingantacce shi yasa kenan wasu suka ga cewa to da bismillah abin nema ce ai da an samu ruwa tabbatacciya da ita amma suka ce abin da yake fara rul amali ayyuka ne na mustahabi ana aiki a ciki ko da hadisin da yake ba ingantacce ba wa kaunul ina'i zama wa kwaryan ruwan asala wa kaunul ina'i zama wa kwaryan ruwan asala ala ne daga farinsa na dama amfadulahu ya fi bashi dama ya fi sauƙi da rashin tunar da ajin ɗiban ruwa idan ne ƙwariyar buɗaɗɗiya ce wadda ɗiba za a yi ba tun zurowa za a yi ana siyaya ba waye da mai alola ya fara fa ga su ne da ya wanke hannayensa ya kaula an gidi da mafi na kafin ya sasa a cikin ƙwariyar ruwan alola salasa sau uku bayan kara garbaran ya zama kafin ya alola daman ya riga ya ba wani ya fita da wada ko ya ga ne ga sanar zalika da sosai fara wanke ba wani bai wanke gaidin sun na tora sannan ya alwala sun na dole da hufili na sannan bayan ya wanke hannun sa sau uku uku sai ya sa hannun sa cikin kwarin ruwan alwala ba ya uzuri ma a ɗebo ruwa firman rufa ya wanke bakinsa ya kurkure bakinsa sada san sau uku min garfatin waye da tun daga kan fata ɗaya irin wannan ne malamai sun cewa salasu min waye da tun kurkura baki uku amma kan fata ruwa ɗaya in ya yi mata ruwan ɗaya sau ɗaya ya raba shi uku in sha in ya ga dama a sala su gyara fata ko kan fata ruwa uku wanda saka da su ne idan ya sa ya ban sai goge ya asuwa ki ba san abu ne mai kyau sunan sa shuru ya kuma sannan shi da ruwa da hankinsa wai sai su ya fata sala ta sa uku ya dado da wa da hanfi ya tura hannunsa akan hanci kan ta da irin yanda yake in zai faci ma shi wai zo a kallon min salatu da ma wani tulisti ya kasa da uku a wani kurkura baki ko sha ruwa a hanci ya wadatar da shi walau jamu zalika da yar fitowa da take ya samu ma fatan ruwa daya ya hada kurkurar bakin uku da kuma shaƙa ruwan a hanci sau uku shine malamai suke cewa sittun min wahidat wani hada asanu amma ya kai karshe ya fi kyau ya kamata ruwa uku ya kurkura baki uku ya kamata ruwa uku ya shaƙa hanci sau uku ko wata kurkurar baki kamata ruwa daya ko wata kawace shaƙawa kamata ruwa daya sun ma ya huzur ma sannan ya ɗebo ruwa nan ne suke sa darasi kuma ya huzur ma'a in sha in ya ga dama ya ɗebo ruwan biya da yin da ne an da hannayensa biyu gaba ɗaya in ya ga dama ya ɗebo ruwan da hannayensa biyu gaba ɗaya wa in sha in ya ga dama ku zai jini da hannunsa na dama kaɗai in da ɗo biya da jini bayan ya ɗebo da hannunsa na dama sai kuma ya zuba a hannayensa gaba ɗaya ya zuba a hannun hagu sun mai gudu na zai sannan ya ɗebo ruwan ya kai fuska kai rubo a ɗaya zuba ruwan ga fuska ga su lallafa yana mai wankewa ga fuskar ta sabi da yi da hannayensa biyu min ala da hake tun daga ɗaukacin goshinsa wa ado haɗin fuska manabir sha'ararsu daga matsalar gashin kai ila da rafi waɗanda har zuwa gefen wato haɓarsa har zuwa ƙarshen haɓa wa daura waje wa daura waje kullum da kuma wato kewayen fuskarsa gaba ɗaya min haɗe azumai lahayi daga haddin iyakar kasusuwan haɓarsa ila su gai zuwa kayakayansa kayakayansa wai yau ya dai ya shudar da hannayensa alama gara musa inda yake ai kwari in zahira ta ne kamar bayanin idanunsa kwarin idanunsa ya sa ruwa amma ba su aka yi bude idanun ya sa ruwa na ba tsari da mati da sutura tattaran fata goshinsa wa mata ta bari ne da abin da ke karkashin zurfin hancinsa min zahira daga mabayanin hancinsa ba cikin hancin ba yanzu wajen wa kaza yana fuskar sa yana faɗa dinnan salasan hassa uku yan kulul ma ila sai mu zuwa ga fuska wa kullu ya ta yi mun motsa gemin su sai ga su waje a wajen wanke fuska ne ka fa ya ta ne da hulal ma udan ruwa shigan mata ne da fi sharin ma ulaqi min al ma'i saboda ruwa yakan ture abin da ya ta sadu da shi na gashi gashi yana kan ture abin da ya sadu da shi na ruwa ruwa ya tadda gashi to gashin ba barin ruwan ya shige shi da gaggawa shi yasa aka ce amman matsa walaisa alaihi taliluha ba wani bane akan sai don su sai gemun filuru inda a rola ce fi kauli malik a faɗin imam malik wajuri alaiha ya ne abinda yake a faɗi ya gudanar da hannunsa akan gemu ɗaya daga sama ɗaya daga ƙasa ɗaya daga sama gemu ɗaya daga ƙasan gemu la ahiri ya iza ƙarshen gemu sannan ya su da kuma sannan ya wanke hannunsa da dama ثلاثة سوق أو سنتين كوين تسوبيو يفيد عليها الماء سواء كان هنين ويعرقها ضد الجيش بيدي بسرعة ضد الجيش قريدة هنين سكاكو كذلك yanda aka faɗa wato waya bulugu fi ima ya da wato ko ya da ba sabi a dai ya tsotsoke ya tsotsa na yan saba wa raha da ba da sashen ta da sashen su mai sala da sarafin wanke hannun sana'un kaza daga inda aka faɗa wanda mutum ma da gasile idan ka fila da mafaka ne kai su sauran hannu gwiwa hannu a cikin hannayen nasu guda biyu da da damin da na hagu a wajen wankewa duk roma fi musulmi fi gasafi ya shigar da fasassarin hannun gwiwa hannun a wankewa wa kadila amma wata ruwayar aka ce lai ma da gasu kadin wankewar zuwa gare su ne ba su ne wata da gida hannu ka da su a wankewar ba da ne ba ba da ne ba ya shigar da su a wankewa wai da haɗu ma fi amma a shigar da su a ciki a wabe a ciki bai wa zama an wanke hasu wa ne zuwa ne da nufi tare ne don wasa da wahalar iyakancewa tun nan an ce ban da su to kuma zuwa iyaka ina ne amma an ja su akwai ja su shi ke nan an huta shi ma nan suke sadar da su suka ma sannan ya ɗebi ruwa ya ɗebi da da hannunsa da dama kai rubu ya zuba a ba ɗin ya ɗebi su zaɓa su cikin hannunsa da abin su mun sau bi ma rasa sannan ya shafi kansa da su yadda yana fara shafar mai mukaddane daga gaba magabacin kai ya wani mana da shahada sai daga farkon matsalar gashin kansa a karkarar adara a tsari da alhali ya haɗa yatsun gefen yatsun fara ibarin sashen ta da sashi al'arasi ya dora a kan kansa wajen da ibarin ya sanya babban yatsunsa guda biyu a nasu ne da suka a kansa sun mai zamu ya dai sannan ya tafi da ana sama da alhali na ya shi bayan da rafi a rasu zuwa gefen gashin kansa amma da na ba a gaban da yake bin kesa sun mai rubu masu nan ya da da su da su ta inda ya fara ya uzuri ma ya haɗa da yatsunsa manya yatsunsa da har ma ya zunai bayan kullum sai na su ne har zuwa kakansa inda yake motsawa in ana magana magana ma musa amma dai duk yadda ya shafi kan nasa a zawo shafar ta ya sa masa ya zawo a bara su matukar da ya gama kan nasa da shafa wala wani a hasan na farkon sufar da aka fara faɗa ita ta fi girma walau an hada da dai da ce zai shigar da hannun an su fili na ita a cikin kwariya su marafa ahoma sannan ya rabu an nama mura sai da lani suna da mai jikawa da ruwa musa bai ma rasa ruwa ya shafi kansa da su a zawo da shafar ta yi sannan su bai kuma ruwa ala sabuwa da ta sanar da ruwa ba sa yi su sabuwa ba wai ta mai da alfin sai da a halaya wani ta yi na shi ga masu zalika ya sa ya zo na sabuwa ba da ya a cikin ruwa saboda sau izinin sannan ya shafi kunnuwansa guda biyu tsayirar ma ba da yawa bayan su tsayirar ma ba da yawa bayan su da cikin su wata saurin maratu kama da kana mace ma tana shafa irin yadda muka amince wadan sawala da lalaya tana shafa bisa gashin ta ke tsantsi da ya zo wadatar sawala lukayat ba daidai ba ne take za ta shafa bisa kallabi ba a shafa akan wani abu daban ba gashin kai ba wata ruwa da ya tana shigo da ana da da ta gasu ta da daga gargashin kitsan gashin ta fiye da ruwa da ya yayin dawo da hannayenta masu a wajen shafa sun mai rasulwar jima'i nan ne suka sa da rasi sannan kuma shi mai alwala ya wanke kafafunsa mai alwala ya wanke kafafunsa ya subbul ma ya zuba ruwa yadda yin na da hannunsa na dama alarjin ilimin na bisa kafarsa ta dama waya rufa a jidda za ta yi lusura da hannunsa na hagu kalilan kalilan da kaɗan kaɗan yi inuwa da zalika ita mace da zuba ruwan da shafar da dinjewa salasa asa uku kwaisha in ya ga dama da lasara fi zalika ya tsatsaife ya tsinna kafafunsa a wannan wankewa wanke raka dan bai tsatsaife ba in ya tsatsafewar faɗa da jaba laifi a kansa wata halilu amma ba zace ya tsinga fannan a jabarin nafsi ya fi daɗi ga rai ya fi daɗi ga rai a kewa a rukwa jabai ya dinza dinduniya sai da ya dinza dinduniya sa guda biyu da kyau wani komai da aka rasa amma za ka wuce da ilul mawu da inda da kyar ne ruwa zai shiga min surat da gaggawa min da sabacin daga kaushi ne au shigogin ko faso ko faso kalubar ilarke isa matuƙa da dirzawa masu bilma ya tare da zuba ruwa biye da hi da hannunsa bai na wuja a ƙasar domin lamarin da sha'anin hadisi ya zo wani rila a ƙabinan na manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa kai tandin duniyoyi daga wuta wato duniyoyin da masu duniyoyi ba sa wa yake su a wajen alwala waƙi bishai abinda ake nufi da ake bishai da rafin gefen sa wayi roko ƙarshen sa shi yasa ake yana daga ardadu akan a kan gefe akan sakin shi akan karshe su mai faru bin usra na sarar zalika sannan ya aikata kamar haka da haka fassa ta hagu wani su jaɗi gasle a ra'ayi salasa salasa ne amina na zuru zuru da aka iyakance wanke gabobinsa da uku uku bai zama lamarin da za a ce kasa da shi bai isa ba walakin nawa suka ruma yi wado shi ne mafi yawan abin da ake aikatawa gargari wajen wankewar a wanke uku ba a wankewa sama da uku domin kana wato shi yasa mota ta ce wa hal tukurahu ra da to autorau wato wankewa ta hudu harabin je ko karayya to aka samu taraddun malamai wa maka da yiwu wa wanda yake iya gama gabasa da akalla min zalika da kasa da haka za wannan ya isa masa za a haka da zalika idan da ya kyautata wannan wala su kullu nasu yi kan zalikawa ba da mutane bane suka zama daya a wajen kyautata wannan shi ma nan wa kakkala rasulullahi nan ne ake sadar su wajen ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taura wanda ya alala fa sanin ruwa kyautu da alala su mara fa da fara sama sannan daga ganin sa zuwa sama haka da shashar Allah ila inna Allah wa dawla sharika lahu wa shadama wa nabru rasulu a wanda ya alala ya kyautu da alala sannan daga idanun sa zuwa kafin sai na tabbatar ba wanda sai jin ta bata musamman Allah da shi kadai ba shi da abokin tarayya wa shadama wa nabru rasulu na tabbatar da Muhammadu ba sa ne mai sa ne fita da wa ba to na bude musu ko nisan aljanna samani ya tura ta masa dole mai hanya sha a shiga aljanna ta duk lokaci wagar ta ba ba rulla masu sashen malamai ya so an ya kula ya ce bai sun ruwa bayan ya yi adana na mu zaɗin ya tawabe wa alimin su ne ta tsagirin Allah na roƙon ka sanya daga wanda duk sada suka laifi sai su nemi ka tuba musu sai su tuba zuwa gare ka ubangiji ka sanya daga wanda suke tsarkake kawunan su wato can da ya ce wa gargara su la shi ne to wa yajibu alaihi wajibi ne a kan sanya mana abin da bai aka ta akin azala iktisabin billahi dan neman lada wajen Allah tabaraka wa ta'ala da bin amara hu bai saboda abin Allah ya mace shi yarda ta kabula na sa ran Allah ko Allah zai karba wasu abu zai ba shi lada a kai wata da wucewa zai zarkake shi da zunubi daga laifuka wai shuru na sahu ya ringa sanar da kansa yi da kansa na zalika cewa wannan ta akubun tardi ne wata na zufin da tsaftata limina za ta rabe don yin asiri da ubangiji wani bai ne da dan tsayi wasu a gaban Allah ya ɗaya fara ne dan ba da abin da yake farin lawa kuro ilahu da kaskantar da kai gare shi mai ruku ta fuskar yin ruku wasu yudi da sujjada fa ya malu ala ilmi bizalika sai yasa ya tsaye aiki bisa sakankancewa da wannan wata ko zumfi da kula da kiyayewa a cikinsa fa inna tamama kulli amalin domin cika kowane aiki bi husnin niyyati yana kasancewa ne da kyakkyawan niyya a cikinsa muslim wannan babi ne a cikin wanka amma doro amma wanka fahuwa shi yanda ake yin sa yana janabati in na janaba ne wa min alhairati da kuma yanda ake yin sa idan na dauki wa jinin haira ne wani fasi ko yanda ake yin sa idan na dauki wa jinin biki ne sa wani duk ɗaya ne ba wani bambanci tsakanin wankan janaba da wankan dauki wa jinin haira ko dauki wankan dauki wa jinin biki bayan ita sanar mu da ɗan yaro idan shi wanda zai wankan ya takaita alal muslim sa wankan dole wuri ba tare da ya fara alwala ba a ji za a hoto a kaɗan ya isa masa wa afralu lahu amma abin da ya fi masa wal afralu lahu abin da ya fi masa in ya tawarra ya fara alwala ya fara yin alwala kafin yanka ba da an yarda bayan ya fara da ya sulima da ya fara ne da wanke abin da ya tabbata al'aurarsa au jasa da ko jikinsa min al'arra na daga najas sun mai tawarra sannan ya alwala ko sun mai tawarra sannan ya alwala uru a salati irin alwalar da ake yi idan za a yi sallah a in sha in ya ga dama ya sanin wanke wanke kafafunsa lokacin da ya gama wato alwala bayan ya shafi kai sai wanke kafafunsa in ya ga dama wa sha akharahuma in ya so ya jinkirta wanke kafafun ila ayin gusli ya zuwa karshen wankansa malamai suka ce wannan nabiyin ya fi dacewa da yanda yake ya zo a sifar wankan manzo sun na gaba su da sannan ilmi a hannayen su tun ina kwariya ya kwaya faro ma ya dago su ya raka da mai ma sha ma ta da dan ko wani abu da su ba ko ya lulbe ma su da sha ras ya tsotsa ta gindin yashin kansa da hannaye sun mai garka zai malma a sannan ya jirmi ya kamfato ruwa da su a lara a su ya zuba a kan kansa sa da sa gara fati kamfata uku ga su lallahu bihin alhali yana ne wankewa gare daga wato kan nasa bihin na da wannan kamfatar uku wata ba da zalika maratu bace ita ma haka za ta aikata wata da su sha da rasu ya tamam ma ta gashin kanta wani sala ya loga amma ba wajibi bane a kanta a ce sai ta kwance kisanta a sai fa idan ya zamo an yi kisan ne daga da wani sili daban an sa wani sili daban ya zama ko silin ya kai uku to sannan wajibi ne ko da alwala ma malamai suka ce sannan sai an kwance in fi salati haidi yubaru sha'ar fa naqruhu fi kulli halin kad zahar wa fi aqalla in yakun za shidda fa naqru fi duraini sara umda wa in kala anil